السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله أيها الأخوة الكرام muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala ya sake nuna mana wannan yammaci ya hada ma wannan masallaci mai suna masjidu sa'ad ibn abi waqasin radiyallahu anhu a wannan anguwa ta ga wannan cikin birnin sakkwato domin ci ga tafsirin alqur'ani mai girma kamar da yadda aka sani yau muna 22 ga watan ramadana hijira 1447 wanda shi ne 11 ga watan uku miladiyar 26 muna da cikin tsoron da daga za mu tashi kan ayata 74 إنه من يعترفه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد أمل الصالحات فأولئك فأولئك أولئك لهم الدرجات العلا جنات أدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى
الله مروكين سركي إنه يتلمر يكي من يأتي ربه مجرما duk wanda zai kewa ubangijin sai na mai laifi fa inna lahu jahannam lalle jahannam ta tabbata a gare shi la ya mutu fiya bai mutuwa a cikin ta wala ya kuma zai rayu ba wa man yati mu'mina wanda ya zo masa da imani qad amila salihati ya aikata ayyuka na kwarai fa ulaika lahum darajatu ula wannan darajoji madawaka sun tabbata a gare su menene darajojin madawaka ce jannatu adnin aljanna ce ta zaman dindindin ta jirimin tatar an haru ƙoramuna gudana ga rashinta falidina suna madawa mafiya a cikinta allah cewa zalika ja za a manta zakka wannan shi ne sakamakon wanda ya tsarkaka zahirin su yaƙi wannan yana nuna yana daga cikin cikon wa'azin da yan sihiri suka wa kar'auna suna tsoratar da shi daga azabar allah da wa matar abada kuma suna kwaɗayin aladarsa ta har abada da wamma daga muka ce nawa mai ya ta rabba wa mujirman ayyar kallahu yau mal kiyama ce wa mujirman duk wanda ya ga wani allah ranar kiyama shi na mai laifi to shi ka lalle jahannama ta tabbata gare shi la ya mutu biya bai mutuwa a cikin jahannama to la ya ya kuma zai rayuwa kamar wanda allah ya ce a cikin suratul fatir aya ta talatin da shidda yace la yuqda alaihim fayamutu wa la yuhaffafu anhum min azabiha kazalika najzi kullu kaffarin kafur Allah ce a cikin jahannama la yuqda alaihim ba ya hukunta musu ba karewa da su fa ya mutu ballantana su mutu wala ya ko ba an min azabi ba a sassauta musu azabarta Allah ce haka muke saka kawo da kawai mai yawan kafirci a suratul a'la Allah ce game da ita wuta wa yatajannabu hal ashqa wato ita aljanna wanda tababbe mafi tabewa zai nisance ta sannan allazi yaslan naral kubra wanda ke al'ashka din nan shine wanda ke shiga wuta mafi girma sun malaya mutu fiya wa layaya sannan ba zai mutu a cikin wutar ba ko ba zai rayu ba suratul ala aya ta 11 zuwa ta 13 haka Allah madaukakin sarki a suratul zuhru aya ta 77 cewa wana da ya maliku wana dau ya maliku li yaqdi alaina rabbuka wato yan wuta za su yi kira a cikin wuta suna kiran shi malik wato matsarin wuta din nan suna roƙonsa li yaqdi alaina rabbuka ubangijin ka shi hukunci gare mu mutu sai ya ce musu a ai ba maganar mutuwa illakum makituna ko zama za ku ci wutar na har abada to shi yasa wannan aya yace wa inna lahu jahannama la yamutu fiha wala yahya yana da jahannama ba zai mutu a cikin ta ba ko ba zai rayu ba akwai hadisin da aka amso daga Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce amma ahlun nar allazina hum ahluha amma mutanen wuta wayanda ke sune mutanen ta na hakikani domin a kowane yan wuta wanda ke shiga ne suka yi a dan wanke su sannan a fitar da su to wanda yake na hakikanin wai nau la ya mutu na fiya ba za su mutu a cikin ta ba wala ya hayo ko ba za su rayu ba don wanda a cikin azaba ai ba rayuwa ba ce walakin na su tsibo na rubi zunubihim sai dai sauran mutane wutar za ta same su gurgurun laifukan su wato mito ta kashe su ma ta kashewa hatta ya za tsaro fama sai sun koma gawai uzina fi shafa sai a bari izinin ceto ji abihim baba'irun baba'irun sai a zo da su jama'a jama'a babusu ala an har janna sai a watsa su akan yan aljanna ko yau kalu sai ce ya ahli jannati ya ku yan aljanna afidu alaihim ku dan zubo musu nimar aljanna fa yumbituna sai ga suna tsira nabatul habbati ta kwaya ke tsira da kuru fi hamil sai wadda take a rabin gini inda ruwa ke gudana sai kwaya ta ciro nan dan sai ta girma to haka za su ciro kuma ka za su girma wa qala rajulun min alqawmi sai wani mutum daga cikin wannan mutane ce ka annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana bil badiya wato annabi yana bada misali kamar da yana kauye yace wana yadda yake bada misali yadda tsirin ke fitowa da yake girma to haka imam muslim ya fitar da shi a cikin littafin sangantacce riwaya shuba da bashirun al-mufaddal kuma dukkan su an su wannan daga abu salma shi ne sa'id ibn yazid akwai hadisin abu nadara daga abi sa'id inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya huduba cikin hudubar sa sai zo ga wannan aya inda Allah ce innahu man yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya duk wanda yazo kewa ubangijin sa yana da laifi to lalle yana da jahannama kuma ba zai mutu cikin ta ba zai rayu ba sai annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ce amma ahlu allazina hum ahluha amma mutanen to wanda ke sune mutanen da na hakikani fala ya mutu fiha wala ya yauna ba su mutu a ciki ba za su rayu ba amma allazina laysu min ahliha amma wa'inda ba mutanen ta ba fa inna nara ta musuta za ta shafe su sun mai komu shifa sannan ba ce to su tashi wa yashfa'una sai a cece su sai a dauke su a kada cikin koramu aljanna a wanke su sannan a sake sasu aljanna ya ce wa man yi ati muminan wanda ya zuke ma Allah yana mai imani wadda amila salihati ya aikata ayyukan kwarai ai bi ma'ana mallake rabbahu yawmal ma'adi mu'minun bil qalbi wanda ya rura ubangijin sa ranar makoma yana wanda ya imani da zuciyarsa zuciyarsa ta ainihin gaskata kuma aikinsa mana aikinsa ya gaskata zuciyarsa Allah ce fa'ula'ika lahumun darajatul ula to wayannan lalle suka suna da darajoji madaukaka ai su ne minin darajojin shine aljanna wato aljanna din kuma za tu darajati wanda yake ma'abuciya darajoji ce domin a cikin aljanna akwai darajoji daban-daban to su wa'annan suna da irin wannan darajoji a cikin aljanna ai al'aliya darajar ma madaukakiya shine wal ghuraful aminatu da ainihin gidaje dako da wa'anda amintattu da wuraren zama masu daɗi an karbo daga adawu dan yasar daga ubada dan as-samit radiyallahu anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce aljannatu mi'atu darajatin aljanna mataki 100 ne daraja daraja har mataki 100 mana kamar ka ce hawa 100 gare ta ma baina kullu darajatayn kama baina samawati wal ardi abinda tsakanin kowane mataki zuwa wani kamar irin nisan da ke tsakanin sama da ƙasa wal firdausu a'laha ita aljanna firdausu ita ce mafi daukaka ga daraja daga gare ta ne koramun nan guda hudu ke kula kuma a saman ta ne a rashin ubangiji yake don haka don ce fa za ta tumullah in za ku roƙi Allah fasaluhu firdausa ku roƙe shi aljanna firdausi haka imam tirmidhi ya rawaito shi daga daga hadisin yazid ibn harun daga amma kuma ibn abi hatim ya so daga halid ibn yazid ibn malik daga babansa ya ce kama yuqalu kamar yadda aka faɗa kana yuqalu ya kasance ana cewa aljannatu mi'atu darajatin fi kulli daraja mi'atu daraja aljanna matakin daraja 100 ne sannan kowane mataki daya akwai matakai 100 tsakanin dukan matakan guda biyu nisan abun da ke tsakanin sama da ƙasa wa bi fihin al-yaqut wal huliyu kuma duka matakai da aka yi tattakawa duka yaquti ne da kayan hawa fi kulli darajatin amiru kuma kowane mataki na daya akwai shugaba ya rauna lawar falwar suda suna ganin fifiko gare shi da jagoranci kamar wanda zuwa cikin buhari da muslim anna ahala illiyina wayanda a can cikin illiyin la ya rauna min fokin suna ganin man fokin wanda saba gare su kama ta rauna kawkabal gabira fi yokin samai kamar yadda za mu ga tauraron da ke gittawa a cikin sasannin sama littafazul lima bainan saboda fifikon abin da ke tsakaninsu wasu a gidajen su na aljanna suna linka wancan sama garin su kamar yadda kuke ganin taurari saboda daraja a alu suka ce ya rasulullah ya manzo Allah tilka manazilul anbiya ai wa'ancan da ake linka shi kamar taurari sama ai masaukai ya annabawa ne ko kala yace a bala wallazi nafsi biyadihi rijalun amanu billahi wa sadaqul mursalin masu wannan gidajen da ake linka can kamar da muke linka taurari anan wasu mutane na da suka yi imani da Allah sun ka gaskata manzanni haka a cikin sunan cewa Abubakar da Umar laminhum suna cikin wayannan da Allah saukai din sai Allah ya ce jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar wato wata aljanna ce ta zama wadda yake koramuna gudana karkashinta kuma kalidi na fiya madawama ne a cikinta Allah ce wa zalika jaza'u man tazakka wannan shine sakamakon wanda duk ya tsalkaka ay tahara nasahu wanda ya tsalkaka kansa ainihin daga dukkan ainihin zunubai wato daga dauda da dotti da shirka ya bauta wa Allah shi kadai ba abokin tare a gare shi to wannan shine sakamakon sa sai Allah ya ci gaba wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبأهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى الله يقول ولقد أوهينا إلى موسى hakika mai wahayi zuwa ga annabi Musa an asri bi ibadi ka tafi da bayina mana ku gudu da daddare idan ka je bakin teku fadarib lahum tariqan fil bahri yabasa ka sa sanda ka buga musu a cikin tekun nan za a samu hanya wadda a busassa ruwa sun jaye hanya ta bushe inda za ku tsallaka la ta kabu da rakan karka ji tsoron a cin maka wala ta sha kuma karka ji tsoron nutsewa a cikin ruwan to suna ko wannan tafiya da dare fa atba'un fir'aunu bi junudihi sai fir'aun ya bi su da rundunarsa shi ka yana zuwa yana shiga ba gashiyahun min al-yammi ma gashiyahun abin da ya ruhe su na ruwan tekun sai ya ruhe su wa dalla fir'aun qaumahu wa ma hada fir'aun ya batar da mutanensa bai shiryar da su ba Allah yana bani labari game da umarnin da ya ba Musa a lokacin da Fir'auna ya kiye saki bani Isra'ila yace Musa ya kwashi bani Isra'ila tafi da su da daddare su fita a cikin damkar Fir'auna kuma Allah madaukakin sarki ya shimfida wannan matsayi ba a cikin wannan sura kadai ba a cikin surori da dama cewa lokacin da Musa ya fita da bani Isra'ila sun kasance laysa minhum bi misrin la da'in wala mujibin ba a cikin misra babu wani mai kira ba wani mai amsawa duk sun wake ba a ji mocinsu ba to da aka waye gari haka faka riba fir'aunu gadaban shadidan fir'aunu ya husata hurbushi mai tsanani wa arsala fil madain hashirin ya aika a cikin mutane a cikin birane ya aika a cikin birane hashirina suna masu taruwa ya ce duka a tattaro rundunarsa domin a ga an cin wayannan mutane a yi mai jama'una da huljun da min buldani ya tura duk masu tara mai sojoji daga cikin garuruwansa da ainihin barikokinsa a kamar da allah maraukin sarki ce da ya aika a cikin surta shawara aya ta 54 zuwa ta 55 fir'auna ce inna ha'ula ila shirzimatun qalilun wa innahum lana lagaizun yace kai wannan yan mutane ne fa yan kadan ne kuma ga sun husata mu don haka tattaro min mayaka a je a ga cewa to an halaka su baki daya to a lokacin da fir'aun ya dara wannan rundunar tasa kuma ya natsar da wannan rundunar tasa ya gargado domin a nemi su musa da mutane ne a bisu a cin musu allah ce fa'ata ba'ahun mushrikina fa'ata ba'uhun mushrikina suka bi su tun wayo gari mana rana na fitowa tawagar fir'auna suna bin hanya domin cimma mutanen musa kamar wanda zuwa cikin surta shawara aya ta 60 to suna nan ko sun dunwara sun tafi falan matara aljam'ani lokacin jama'un biyu suka linkaye juna kowane na bangarori ya ga wancan mutanen musa suka ga gayyar fir'auna gayyar fir'auna ta linka mutanen musa sai Allah madaukakin sarki ya ce a cikin suratul shura aya ta 61 zuwa ta 62 qala ashabu musa inna lamurakuna mutane musa suka ce kai lalle ba an cika da mutum mun za su yi qala sai musa ce kalla ba haka lamari yake ba inna ma yi rabbi ya sai haji ina tare da ubangiji na zai shiryar da ni ga hanyar da zamu tsira musa ya tsaya da bani isra'ila bakin teku ga teku gaban su ga fir'auna bayan su to a wannan lokaci Allah ya masa wahayi ya ce an rabbi lahum tariqan fil bahri yabasa ka buga musu hanya a cikin teku wanda yake ta zama busassa sai ya sa ainihin ya sanda ya bugi wannan tekun in falaka sai tekun ya cage da izinin Allah Allah ce kamar a cikin su shawara ta tsirka uku fan falaka baka na kullu firkin kasawul azimi tekun ya rabu biyu ya zama kowane cage na tekun ya zama kawar duki mai girma wannan ruwan sun koma nan sun zama kamar katon duke nan sun koma sun zama kamar katon duke tsakiya ga hanya nan busassa a farsal lahu riha al-ardi bayan ruwan wayannan sinin wayannan sinin kasa ga ta sai Allah ya turo iska ya zo duka ya sheka wannan kasa ya bushe ta ta zama busassa kamar ruwa ba ta kwanta a wannan wurin ba to haka Allah ce fadarib lahum tariqan fil bahri yabasa wato hanya wata busassa to haka la takabu darakan baka jin tsoron fir'auna cin maka wanda ta ka shafo baka jin tsoron mutanen ka sun tsaya cikin teku sai Allah ya ce fa'ata ba'hum fir'aun sai fir'aun ya bi su bi junudi da rundunarsa fa gashiyahum min al-yammi ma gashiyahum abin da ya ruhe su na teku sai ya rufe su wannan shine wato kinaya ne na irin yadda ruwa suka jike gaba ɗaya suka halaka wato wannan shi ne ake nufi magashau aka zo da shi akan na kira domin nuna irin girmansa da irin hadari da ban tsoron da ke cikin wannan al'amari kamar wadda Allah ya bada labari game da mutanen annabi ludu wayanda aka jicce alkaryunsu yake cewa wal mu'tafikatu ahwa mu'tafikawa sun fado daga sama domin an tattala su daga alkaryunsu daga ƙasa aka tattala sai da aka je sama aka juyo suka ce fagashiha fagashaha ma gasha abin da lulluɓe wannan alkarya lulluɓe ta bana irin azabar da Allah ya sako nan ta lulluɓe su to don haka fir'auna fasalaka bayin fir'auna fil yammi fir'aunu ya shiga da su a cikin wannan teku don haka Allah ce fa adallahum ya batar da su wa ma hadahum bai shirye da su ba illa ila sabilir rashadi ila ila wa ma hadahum ila sabilir rashadi bai shirye da su zuwa ga hanyar shirya ba don haka Allah ya ce fir'auna ya batar da mutanensa bai shiryar da su ba kamar wanda ya faɗa a cikin suratul hudun aya ta 98 yace ya qadubu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum nara fir'auna zai shigo gaba ranar kiyama mutanen su na biye fa awradahum nara sai shigar da su wuta kamar wanda ya shiga gaba suka bi suka wada wajen teku suka halaka to haka ranar kiyama zai shigo gaba su bi sai cikin wuta Allah ya ce wa bi salwirdul mawrud sirri da wannan matusga wata aka turgawa sai Allah ya ce ya bani إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تأذوا فيه فيحل عليكم غدبي ومن يحلل عليه غدبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وأمل صالحا ثم اهتدى الله يا بني إسرائيل bayan firawun ya halaka ya ku ya Isra'il kada an je naku min aduwikum mun cire da ku daga makiyinku wa wa'adnakum muka yi muku alƙawari can janibe turil ayman gefen dukin turi sina na bangaren dama muka yi muku alƙawari can ne za a Musa zai zo ya amso muku littafin da za ku yi aiki da shi a lokacin da kuka kibin umarnin Allah ko muka sanya ku cikin demuwa a cikin demuwa mala ce wa nazzalna alaikumul manna wasarwa muka saukar da muku da mannu da sarwa sune abincin ku a cikin demuwa ko muka ce ku domin tsayi ba ta mara kana ku ku cika daga dada da abin da muka azurta ku wala ta daga fihi kar ku tsallake iyaka a ciki fa yahilla alaikum gadabi sai hushi na sauka gare ku wa man yahlil alaihi gadabi duk wanda hushi na sauka gare shi fa kadawa shi kan ya fadi wa inni la ghafaru Allah ce ni mai gafara ne liman taba ga wanda ya tuba wa amana imani wa amil salih aikata aiki na kwarai sun mahata da sanne ne mi shari'a a nan ayon na Allah wadaukin sarki yana kirga manya-manyan ni'imomin da yawa bani isra'ila yayin da kyar da su daga ainihin makin fir'auna kaga wannan babban ni'ima ce ya sanya idanunsu suna kallo ga fir'auna da rundunarsu sun da cikin ruwa sahiya guda ko ba wanda ya tsira daga cikinsu kamar da Allah ya ambata a cikin suratul baqara ayat 50 wa agrakana ala fir'auna wa antum tanzuruna muka nuzar da mutanen fir'auna kuna gani imam al-buhari ya fitar da hadisi hadisin sayyidun jubair daga abdullahi da abbas yace lamma kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madinata lokacin da manzo Allah ya zo madina wal yahudu tasumu ashura ko da yazo ya isko yahuda suna azumin ranar shara wato goma ga watan muharram kenan fa sa'alahu satta bai ce min sa kuke azumin wannan yini fa qalu suka ce hadha al-yawm allazi azfara Allah fihi Musa ala fir'auna sai suka ce ba wannan shine yinin da Allah ya taimaki Musa akan Fir'auna wato ranar goma ga watan Muharram kenan ranar Ashura shi ya samu ke azumi wannan domin tunawa da wannan da kuma godiya ga Allah akan yaƙar da mu daga sharrin Fir'auna sai annabi Rahama sallallahu alaihi wasallam ce nahnu aulabihi nahnu aulabi Musa mu muka fi cancanta ga Musa mana mun hiku zama kusa ga Musa saboda ku an kabila ku ne amma kuma kun bijire ma dokokin Allah don haka mu kuma ba kabila mu guda da shi ba amma tunda muka bi dokokin Allah mun fi ku zama kusa da Musa don haka faso muhu annabi ya ce bar umma sai ku yi wannan azumi na ranar shara kamar yadda musulmi ya rubuta a cikin sayo nashi to bayan wannan cerar da aka yi Allah yawa Musa alƙawali da shi da bani Isra'ila bayan halakar da Fir'auna Musa zai ce can daman dukin turi sina'a can ne Allah zai masa magana kuma can ne ya roƙi yana son ya ga Allah wato kasan dama inda do mutum ya samu ta ni'ima to ta gaba ka hari gashi shi Musa yana jin maganar Allah ba sai ai kuma malaika an ce Allah ya ce malaika kaje ka wada Musa na ce kaza a'a umurnin da Allah zai bashi kai sai Allah zai masa magana kuma ji wannan magana to da yaje can sai ce wajen gana da Allah ya ce to Allah yana so in gane ka wato domin nema ta kammala to can ne Allah ya bashi a taura a cikin wannan lokacin da ya tafi wajen sa a taura dan wannan dan tsakanin sai ga bado Isra'ila sun dawo suna bautar dan mareki kamar da Allah zai ba labarin nan ko su cikin wannan sura din amma shi ko manu da salwa wanda Allah ya ce muka ba su manu da salwa shi ma a cikin suratul bakara Allah ya bayanin wannan cewa lokacin da suke cikin demuwa mannu da salwa za su kafin da amannu halwa kanat tanzilu alaihi min as-sama'i was salwa shi kuwa ta'irun yasqutu alaihi shi mannu wato kaman darba zuma ce kamar abun ga da ake kira mado la Allah ba kowa san mado ba lokacin da tsorayi ke bututun nan akwai dan abun da ke dan saukowa ga bututun wani mai zaki danko danko yana zaki yara suka zo in dan bututun ya wasa sauka ana tsutsa wannan danko to wannan shi yake kira mado to kamar irin shi ne ya sauko ga su bani Isra'ila a lokacin da suke cikin demuwa kamar dai wata zarba zuma zuma haka shine abin shi shi kuma salwa tsuntsu ne zai fado daga sama ga sashe kawai shi ɗaya za a yi kowa kuma ɗiba gwargwadon bukatar sa wanda zai sai shi har zuwa gobe amma ko ba za a ɗibi na gobe yau ba saboda gobe din mai zai dawo wannan duka tausayawar Allah ne da rahmat da ya musu da kuma kyauta da ya musu don haka Allah madaukakin sarki ce musu kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dada dan abin da mun ka azurta ku wala tadagaw fihi kar ku tsallake iyaka a ciki na ku ce za ku ɗiba ku boye ka zo dan adam da hadama duk da ke samu abu ko da an ce kullun samu yake sai ka ga to sai ya dan abun nan ya dai dan duba ne ya adana saboda harama shi yasa za ka ga duk da yanzu misali kamar irin wuraren da ake bada fidin nan sai ka ga mutum yana hadama ya anshi wannan ya anshi wannan ya anshi wannan karshen da ba iya cinye sheki ba wani ma zai shiga layi in ya amsa ya je ya adana ko ya koma biyo layi to dukan hadama ce wadda aga na adam to Allah ya ce karku boye karku karku daga mana karku tsallake iyaka idan kuka tsallake iyaka kuka yi hadama fa illa alaikum galabi hushi na zai sauko muku ai ana nan kulu min hadha rizqi allazi razaqtukum ku ci daga wannan arziki wannan arziki ku wala ta daga fi rizqi karku tsallake iyaka a cikin wannan arzikin nawa fata ku zo min gaira hajjatin ku karbi abinda ba ku da bukata wato khalifu ma amarkum bi ku saba ma umurnin ne muku Allah ce dan kuka yi wannan fa yahilla alaikum gadabi shi na zai sauko muku ai a gadimu alaikum zan musata da ku sannan kuma man yazu alaihi gadabi fa hawa duk wanda shi na sauka mutu shi ka ya fadi Ali ibn Abi Talha daga dan Abu zai ce kai shakiya kadawa bi mana ya tabe a shufayun mana mat yace inna fi jahannama kasaran yurma kafiru min a'lahu ويهوي فيه جاء في جهنم 40 قريبا قبل ان يبلغ الصلصال yake abinda ake nufi fa kada hawa a cikin jahannama akwai wani bene wanda da can sama bene aka karo kafiri daga sama ya fada a cikin jahannama zai shekara 40 yana tayi kasa kafin ya kai ga ainihin darbai ta jahannama din wa zalika qaul wannan shine fadarsa wa man yahlul alaihi galabi fa kana hawa a wa inni la gaffaru sannan Allah ce kuma lalle ni mai gafara ne liman taba ga duk wanda ya tuba wa amana ya imani wa amila salih ya aikata yake na kwarai ay kullu man taba ilayya tubtu alaihi duk wanda ya tuba min zakar tubarsa ai min ayi zambin kana ko wani irin zunubi na ko mutum ya aikata ya tuba mai Allah ce za a san masa ba kai har shi Allah madaukakin sarki taba alaman abadal ijil min bani isra'ila wayannan da sun ka bauta ba dan marke daga cikin bani isra'ila su ma da sun ka tuba Allah ya amshi tubar su ashe ko kaga babu laifin da kai mutum ya bauta ba ne Allah to ga sun bauta ba dan marke sun tuba Allah ya karɓi tubar su qauluhu cewa shi man taba ai taba bana raja amma kana fihi yadda wai bar abun da yake ciki na kafirci da shirka da munafiki da sabo yake wa amana kuma yayi imani zuciyarsa wa amil salih ya aikata aiki na kwarai da gabansa sun mahatada sannan ya nemi shiriya abu alimun abi talha daga na abu ce sun malam ya shukka kenan bai yi komai shakka ba ko kuma sun mahatada a yi istakama ala sunnati wal jama'a ya tsaya kan hanya ta ahal sunna da jama'a kuma an rawaito irinsa ga mujahid da dahab da da yawa daga cikin daga cikin marigaya imam kata da ce sun mata da ai lazim al-islam hatta ya mutu lazim ce zuciya ya mutu sufyan sauri ce sun mata da ai alima anna li hadha sawba yasa akwai lada ga wannan wa summa da aka zo da nan aka ce summa kaza huna li tartibil khabari domin tsara labari ne akan labari ba wai ana nufin tartibin zamani ba sai da aka yi wannan sunna aka wani a domin tsara labari ne kawai kamar yadda Allah ya ce sun makana min lazina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama sannan ya kasance cikin wanda suka yi imani suka wasiya da akwai suka yi wasiya da tausayawa juna to kaga irin sun madinan ta tartibin khabar ce ba ta tartibin zamani ba sai Allah ya ce a gaba وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم الأهد أم أردتم أن يحل عليكم غدب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا هملنا أوزارا ولكننا هملنا أوزارا من زينة القوم فكذفنا فكذلك ألقى السامري نعم الله من وكيل سركي يجي وما عاجلك عن قومك يا موسى wato bayan ya ji ya gana da Allah sai bar mutane na ya wuce domin ya gaugawa ya zo Allah ya bashi a tauran da zai bashi sai Allah ce min gaugauto ka kabbar mutanenka baka taho tare da su kun ka iso tare alahun mulaya la azra ce Allah ga sunan bayana wa jitto ilaika rabbi tar da Allah na yau gaugawa ni saurin isuwa domin kai da ni qala sai Allah ce to bayan tawakka wa inna qari fatanna qaumaka mun fitini mutanen ka mun jarrabe su min barika bayan tawakka wa adallahu samir samir ya batar da su to jin mutane sun bace farja Musa ila qaumihi gabana asifa Musa ya koma zuwa ga mutanensa yana mai bakin ciki cikin damuwa da hushi kala ya kawo ce ya ko mutane na alami irkum rabbukum wa adam hasana ashe ubangijin ku bai muku alƙawari alƙawari wanda ake kyawa ba afa tsala alaikum al'adu shin lokaci yayi muku tsawo ne am arattum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum ko ko kuna nufin hushi ya sauko muku daga ubangijin ku ba khalaqtum mau'idi shi yasa kuka saba ma alƙawarin ni da ku qalu suka ce ma ahlafna mau'idaka bi malki ba mu saba alkawarinka ba cikin ikon kanmu ba dubara mu bace walakin na humilna auzaran min zinatil qawmi sai dai an mun tsoro muna wasu kaya masu nauyi na kayan kawa na wayannan mutanen fir'auna da muka aro kayan su suka ba mu ajiya to kaga wannan ba kayan mu bane shi na fuka zauna muka jefa su a cikin wuta fa kazalika alqasamiri haka nan shi ma samiri ya jefa kasar kofatun dokin jibril wadda ya ɗebo to yana wannan ba aka raja lahun jilan kakar kama?
فأخرج لهم إجلا جسدا له خوار فقالوا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ko da shi samiri ya jefa wannan kasa cikin wannan kayan adon da aka sa cikin wuta ba aka raja lahum ijilan sai fitan musu kan marke mana yayin wannan amfani da kayan adon ya kera musu kan marke jasadan gahi da jiki kamar na marke fata da tsoka lahu huwaru yana da sauti kamar sautin an maruka faƙalu suka ce ha za ilahu wannan ya shi ne abin bautan ku wa ilahu musa shi ne abin bautan musa wanda sai manta ya yi sai Allah ce hafa la ya rauna Allah ya ji da yin kaulan basu ga dan barkin bai mai da musu magana ko da sai masa magana bai amsa musu wala yamliku dawm darran bai mai likitun ku ne musu cuta ba wala na abu haka na amfani wato wannan bayan Musa ya tafi da bani Isra'ila bayan harkar da Fir'auna suna akan hanyar sun ta sama kasar Sham inda Allah ce ya dauki bani Isra'ila koma can inda can ne tushen kakanninsu sai ga su ala qaumin sun biya akan wasu mutane kamar wanda yazo cikin suratul araf aya ta 138 zuwa ta 139 sai ga su ala qaumin yakufuna ala asnami lahum sun lazimta akan bautar gumakan nasu suna ganin wayannan mutane na bautar gumaka wannan abin bautar gumakan su ya ba su shawa suka ce ya Musa ij'alna ilahan kama lahum aliha Musa mu ma kai muna abin bauta kamar yadda wayancan suke da bin bauta Musa ce kun gan ku nan qaumun tajahadu ko mutane muke masu aikin jahilci inna haula'i mutabbarun ma hum fi wa inna abinda suke cikin bautar kuma ka abin halakarwa ne wa batilu amma kanu ya wa batilu ma kanu ya malun abinda suka zo suna aikata batacce ne don haka nan Allah yawa Musa alƙawarin kwana 30 zai yi azumi sannan ya gana da Allah daga bayan Allah ya tunwaye masa kwana 10 suka zama kwana 40 mana zai azurce su dare da rana kuma wannan ya gabata cikin da muna bayanin wa karfatan naka buduna to a lokacin da ya gama azumin sai gaugawa zuwa inda Allah ce su je su gana ya bar bani Isra'ila bai ce dan wani Haruna kula mai da su ko shi na da zuwa Allah ke tambayar sa wa ma ajalaka an qaumika ya Musa mista kai gaugawa kai riga mutanen ka kai Musa ya ce a ai ga sunan bayana Allah na yi gaugawa ne zuwa gare ka domin ka kare yarda da ni sai Allah ce to in na fatan na kauma kamar jarabe mutanen ka bayan tahowar ka sami ya batar da su Allah ya ba annabin sa labarin abin da ya faru bayan tahowar sa cikin bani Isra'ila da ko bautar dan markin da sun kama wannan sami shi ya kera musu wannan dan markin a akwai maganganu musamman a wajajen labarun da ake karbuwa ga bani isra'ila wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bani isra'ila kan mu gaskata su kan mu karyata su idan suka wadi magana wanda sai daidai da alkur'ani ko sunna wannan shikenan mun yadda amma idan suka wadi magana wanda yake ta ci karo da alkur'ani ko ta ci karo da sunna wannan ba za mu yadda da ita ba amma suka wadi magana ba ta ci karo da alkur'ani ba ba ta ci karo da sunna ba manzo Allah ce to kan mu karyata kan mu gaskata to daga cikin ire-iren wannan maganganun ne wayanda ba su ci karo da alkur'ani ba suka ce sunan dan maraƙin a wato a suka ce sunan dan maraƙin wato abun nan bayan sabi ya batar da sun bauta wa dan maraƙin suka ce sunan maraƙin na a bayan allah madaukin sarki ya ce wa musa ya zo domin ya gana da shi Allah ɗin Musa Samiri ya ƙera musu ɗan marƙin wanda suka ci gaba da wautan marƙin wanda Allah ya gaya ma ainihin shi Musa cewa Samur ya ɓatar da mutanenka suna can suna bauta ɗan marƙi wai shi ma ɗan marƙin sun sami suna Harun kamar yadda suka ambata a cikin wannan tafansu da Isra'iliyanci ɗin nan Allah madaukin sarki kuma a cikin wannan lokacin ya rubuta mai alluna a taura wanda ke alluna ne gaba ɗaya sun kunshi duk abin da ake hukunci hukunci littafi a taura gaba ɗaya kamar yadda Allah ya ce a cikin suratul araf ya ce wa katamna lahu fil alwahi min kulli shay'in mau'izatan wa tafsilan li kulli shay'in wa huzha bi quwwatin wa murqaw maka ya huzu bi asaniha sawrikum daral fasiqina Allah ce mun rubuta mai a cikin wannan allura na taura komi akwai shi akwai wa'azi akwai bayanin komai Allah ce ku riƙe wannan taura da ƙarfi kuma idan ka je ka umurci mutanenka su riƙi mafi kyawun abin da ke cikinta Allah ce da sannu zan nuna muku gidajen fasikai mana ƙarshen masu ƙimbin Allah da'a to Allah ya gaya mace ya fitar mutanen don haka Allah ce faraja Musa ila qaumihi garbana asifa sai musa ya dawo inda mutanensa da hushi cike da damuwa bayan allah ya bashi labarin wannan yana cikin matukar hushi abinda da cikin damuwa saboda kula da al'amarinsu da kuma yadda ya karba taura a cikin akwai shari'arsu amma kuma gashi kafin ya dawo ga suna bautar wani allah wannan bakin cikin da ya dawo da shi yana isowa inda suke sai ce musu ya qaumi alam ya irikum rabbukum wa'adan hasana shi ya ku ubangiji na alam ubangijin ku bai muku alƙawari alƙawari wanda kyakkyawa shine ya yi muku alƙawari ta harshe na dukkan alkhairi a duniyar lahira kuma ya muku alƙawarin kyakkyawan ƙarshe kamar yadda kun ga Allah ya taimake ku kan makiyin ku Fir'auna kuma ya dora ku akan sa kuma yadda da nimomi daban-daban wayanda Allah ya muku shi yanzu nan take ta yadda ne kwana 40 afa tsala alaikum al'ada zamani ne ya muku tsawo jiran in dawo muku da alƙawarin Allah shine kun ga an ya dade kuka manta duk nimomin da sun ka wuce am arattu an yahilla alaikum gadabun min rabbikum ko ko a ba lokaci ya tsawo ba kawai kuna nuhin hushin ubangiji ku ne ya sauka a gare ku to wannan amdin nan tana nufin bal a'a ba wai lokacin ya dade ba kuna nufin dai kawai kushin ubangiji kushi ya sauka gare ku daga ubangijin ku sai ya ce fa alaftum mau'idi shi yasa suka saba ma alƙawarin namu sai banu isra'ila suka ce a ma ahlafna mau'i ma akhlafna mau'idika bi malkina ba da ikon mu ka saba wannan alƙawarin ka ba ba tare da ikon mu ba ba bisa zaɓin kanmu ba to sai suka shiga suna ba da uzurinsu da uzura mausayi mausayi zuciya yubirunahu an tawarru suna ba labarin jankenin su amma kana bi aidihim wato jankenin abun da ke ga hannayensu na kayan adon kiftawa wanda suka aro to kenkeni kada su ci wannan abin zan ba hakkin su ba shi yasa fa ka zauna muka jefa su a cikin wuta mu ya gabata imamu suddi ya riwato daga abi malik daga imamu abbas cewa haru shi yake jefa wa'annan cikin wuta a kone su a mai da su duki ɗaya da su ɗan dare to shi ko musa sami ganin wannan shi ko sai jewa ya ƙasar da ya ƙunso kawai sai ƙera ɗan marƙi wanda yake gashi da jiki gashi yana kuka irin kuka ɗan marƙi to bayan sun faɗi wannan sai annabi musa ya koma ma samuri ya ce kai samuri kai kuma ya aka haka mista kai mista ka ƙera wannan ɗan marƙin wanda ke da irin wannan sauti domin istidraji da jarabawa suka ce haka zalikal kasabiriyu muna jefa wannan kayan adon shi kuma samure jefa abin da yake tare da shi ba aka rage lahu ijinan jasad lahu warun ibn abi hatim yace daga sayyid ibn jubair daga abbas haruna ya gita inda samuri yana era dan markin sai haruna ce matas nawa to kuma samuri me yake yi ya ga adon samiri ya zo yana dan gogoge su yana dan hidda ya hidda yan kawahu ne hidda yan kunnuwa ne hidda yana kokarin da ya dan barkin nan yace me zaka yi yace azzau ma ya dur wala ya ku abin da nake abin da yake cuta ne yake bai amfani ka ji amsar da ya ba su abin da yake cuta kawai yake bai da amfani shi na nake haruna ce allahumma hadima sa'ala ala ma fi nafsihi sai haruna mai addu'a ce to Allah abin da ya roka da abin da ke cikin ransa ka bai tunda yace abin da ke abin da da cuta ne bai da wani Allah ka tabbatar mai da cutar da rashin wani can a bayan ya gama sai zabir ya addu'a yace Allahumma inni as'aluka an yaqura ya Allah ina roƙonka wannan dan marke ya kuka fahara sai kuka fa kana idza khara sajadu lahu idan ya kuka sai su yi mai sujuda wato shine ibadar su da dan marge wawo to sai su wada sujuda idan ko kuka su dauko haka ne su aka ba har lokacin da Musa ya dawo to shine da yayin wannan hargowan qalu suka ce ai wanda sun ka bace daga cikin su wanda suka fitar da wannan dan markin suka bauta masa suka ce ai haza ilahu wa ilahu musa farsi wannan shine abin bautan naku musa mun tashe na ya tace na bida ai gashi na kamar da ya gabata cikin hadisi wa mutan naka batuna don haka nayi nasiha an yi zukurakum anna haza ilahu musa ya manta ya faɗa muku cewa wannan shine abin bautan ku don haka sai suka ci gaba da bautar ɗan maraƙin amma wannan domin a nuna irin wautarsu da bikin basirarsu Allah ce afala ya rauna Allah ya rju ilaihin kaulan shin ba su gani ko sun yi mai magana bai da musu magana wala yamliku lahum darra wala naf'a bai mallaki tun kuri cuta gare su haka bai mallaki ja musu amfani ba ai ko da su yi magana idan suka magana da su bai zai amsa musu ba ba zai iya hana cuta ta kai gare su duniya ko lahira sannan ba zai amfana da su ba kawai sauti ne wanda ake ji wanda bai da wani ma'ana kawai iska da yake shiga ta dubura da ta baki ana jin wannan ƙara kamar ainihin kukan ɗan marki to wannan a kamar yadda ya zuwa cikin hadisi abdullahi ɗan umar wani mutum daga cikin mutanen iraki ya tambaya game da jinin sauro idan ya samu tufa ana sallah cikin tuwan umar ya ce radiyallahu anhu unzuru ila ahli iraqi qatalu ibnu binti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana mutai da wani yasaluna an dawil barkuri wato a wannan ya gargado bayanai ne wayanda cewa da Allah ce afala ya rauna ma'ana ga abun da ya kamata ka gani kiri-kiri ka lura da shi ya zame maka wa'azi sai ya zo kana tunanin wani abu wanda an daban kaga ashe a ce wannan shine abin bautanka idan kai mai magana bai amsa maka idan wata cuta ta ta zo ka zai tunkuɗe maka bai zai iya ja wani amfani zuwa gare ka ba kawai sauti kawai hake ji to wannan kaga bai da wani ainihin wauta ce da bicewar basira yake sa a bauta ma irin wannan to wannan kalima ta afala ya rauna din nan wato ana nuna za ka ga mutum ya kyanke ni ga abun da ba komi ba ɗan ƙaramin abu amma kuma ga shi ya aikata al'amari wanda a fafa su ga su kyanke ni suka yi kayan adon na kibɗa da sun aro domin kasu ci su ya zamba su halatta gare su ba gudun wannan yasa suka sa su wuta to sai ga sun dawo suna wasu tamar to kaga in ka duba da cin kayan da bautun dan marki menene yafi sauki ai gara ce kayan sun kaci tunda kayan abukan gaba ne kuma aro sun kai kuma abukan gaban sun biyo su domin su halakar da su Allah ya ba su nasara ya halakar da abukan gaban su kaga wannan ba wani abu bane amma wai sanadi da kasu ce wannan kayan ba nasu ba suka zo aka kai dan marki suka nasu da bautun dan marki to shine Umar ta ta biya bada misali da wannan yace wata rana wani yazo yana tambayar sa yace mutun na sauroci zai zuba mai jini shin yana sallah da wannan jinin sauro umar ya ce a mutane akwai ba maki ga sun kashe ɗan ɗiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da al-Husaini domin sun yake su suka kashe shi wai wanda ya kashe jikan manzo Allah wai shi ka dawo yana tambaya wai jinin sauro na sallah to kawai kamar wancan na suna ganin wai cin kayan kyauta bai halatta ba amma kuma ga suna bautar dan mariki wannan duka yana daga cikin rishin basira da ainihin gigicewa sai Allah ya gaba ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري نعم قالوا لن نبره عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى Allah ya ce to wala kad qala lahum harun tun harko sadda suka zo suna bautar dan markan harun ya ce musu min kauntun ka bani haka yace musu ya kaum ya ku mutane inna ma futantu bi jarraba ku ne kawai hanka da wannan markan wa inna rabbakum arrahman wanda ubangiji ku shine Allah mai rahama fattabi'u ne ku bi ni wa atiyu amri ku da ga murdina kalu suka ce kai lan nafraha alaihi akifina ba mu gushewa a kansa mun doge muna bauta masa hatta yarje ilaina musa sai musa ya dawo duk wata magana wadda za a kawo mana yanzu ba mu ruwan da mu dai dan marƙin za mu shiga da bauta sai musa ya dawo wato Allah ya ba labarin cewa shi ma Haruna ya yi iya kokarin sa ne hana su bautar dan marƙi ko ya ba su labarin cewa Allah da ya kamata su bauta shine Ar-Rahman don haka ya nemi su bi shi su masa da'a amma ne sun ce lalle su suna nan akan bautar ba za su bari ba sai sun ji maganar Musa a cikin wannan sai Musa ya zo ya ba su fatawa don haka wahala ko Harun suka saba ma Harun fi zalika cikin wannan waharabu kai ba saba mishi kawai suka ba hayya kasa suka yi fada suka yi da Harun wa kadu ayyuka da kyar saura kaɗan ma su kashe shi sai Allah ya ce abu ya haru
ƙwala ya harunu ma mana aka izra'aitahun dallu Allah tattabi'an afa asaita amri قال يا ابن أم لا تأخذ بلهيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل da Musa ya dawo ولم تر قولي da Musa ya dawo ya samu suna bautar ɗan markin sai je wajen ɗan uwansa Haruna ya kamo gashin goshi kansa ya jawo kala ce ya Harun ya kai Haruna mama na aka Isra'aitahum dan donista lokacin da kaga sun bace Allah ta tabbata misa baka bi ni ba ai da kaga sun bace suna bautar ɗan markin ka wuce ka isko ni afa a saita amrishin ka saba ma umurni na ne kala sai haro ce yamna umma ya kai dan uwata la ta huzbil yati wala birazi karka kama gemu na ballanta na kai na mana da gashin kai ne da gashin gemu ya jawo yace ka saka min gashin kai na ka saka min gemu na inni hashitu an taqula farrata baina bani isra'ila abin da yasa ban bi ka ba naji tsoron kar in zo kuma kace na raba tsakanin bani isra'ila na tafi da wanda sun kabi ni na bar wasu batattu na raba su biyu kenan walan tarku kauliya zai in zo ba ko sauraron magana ta wato Allah yana ba labari game da Musa a lokacin da ya da mutanensa ya ga abin da ya faru al'amari mai girma don haka ya cika da hushi ya jefar da alluna a tauran da ke ga hannunsa ya kamo kan dan uwansa yana jansa zuwa gare shi yace ma mana aka isra'itun dallu Allah tabi'a mista baka bi ni ba ka ba ni labarin shi koko ka saba wannan umarnin saboda mi ka saba umarni na domin kahin Musa ya tafi abin da yace mai uhulufni fi qaumi wa aslihi wa la tattabi sabilal mustaqim kamar yamin ga al'ummata ka kyautata karka bi hanyar maballata to yanzu gashi sun kawo barna kuma ka zauna cikin su baka isko da kaka yamin ba shin umarnin nauka saba mishi ne don haka nan haruna ya kawo uzurinsa kuma saboda neman tawasawa kaga da shi da Musa uwa ɗaya uba ɗin suke amma sai kira shi yabna umma ya kai dan uwata saboda dan uwa wajen uwa ya yi tausayi ya yi tausayi zaka ga mutum yana da yan uwa wa'inga a wajen uba wa'inga yan wajen uwa to zaka da wajen uwa sun yi tausayawa don haka sai kira shi da wannan bangaren wani ce yabna umma saboda ainihin ya nuna tausayawa a yace karka kama geme na karka kama kaina na ji tsoron ka ce na raba kan bani isra'ila wannan uzuri ne haru ya kawo wajen musa sanadiyar rashin binsa ya ce in ne a shi duwar attabi aka fa'o bi raka bi haza na ji tsoron in bi ka can in ce ma in baka labarin wannan ka ce min lima taraktahun wahadan wa farakta bai nan mista ka fas su kaɗai ka rabu da su walantar ƙwaƙƙauri zan ba ko sai a jiran magana ta to bayan wannan dai kaga Allah madaukin sarki ya nuna da cewa Musa ya dawo kuma ya dawo sace har ma ya kamma kan dan uwansa da gemunsa yana fada missa bai bi shi ba a lokacin da ya ga mutanen sun bace to yazo Haruna ya kawo nasa uzuri don haka ya koma mashi samuri ya ji shi komi addalilin sa na kera wannan dan markin amma kuma lokaci yana karatowa insha Allah nan za mu tsaya lokaci na gaba za mu dora daga nan fatar abin makaranta daidai Allah ya ba da daidai kuma kurakurai Allah shi ya yi muna wannan haɗuwar damu Allah ya mata albarka ya sa ta zansan da jira garin baki daya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam a kai ko a ko ga wanda zai kawo mai kai kake ka kawo mun kake ka kashe